أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu girma muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya jinkirtar da rayuwar har muka samu kanmu a a ɗai ga watan ramadan na shekara ta 1447 wanda ya yi daidai da ranar laraba 18 kenan ga watan biyu miladiya 2026 muna roƙon Allah alkhairin da suke cikin wannan kwanaki ya datar da musu abin da yake sharri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu kuma muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na dawowa don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banifan dudai daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar kamar yadda muka saba tafsiri na alkur'ani ba mun takaita shi bane akan ramadana kadai a muna yin shi ne iya rayuwarmu ramadan in ya zo mukan ƙara kwanaki ne a cikin mako amma babu wani lokaci da muke rabuwa da alkur'ani kowane lokaci haka muke son allah karɓi rayuwarmu kuma ya karɓa mana aikin da muka yi bayan wannan kullum mai daraja yakan darajanta abin da allah ya girmanta babban abin da ya fi cancanta mutum ya darajanta shine alkur'ani shi yasa idan muna tafsirin alkur'ani to ba mu son aikwana kuma ba mu barin aikwana idan mutum ya gashi bai iya zama ya tashi tsaye in bai iyawa to ya yi ɗaki ya kwanta amma inda ya kwanta cikin masallaci za mu tada shi kullum muna maimaita wani mukan hana idon mu bacci saboda alkur'ani to ba za mu bar wani ya bacci a gabanmu ba muna karatun alkur'ani da haka muna ba 'yan wa haƙuri in ka kwanta aka tashe ka tashi don girman allah ba don mu ba don darajar Allah da kuma girman alkur'ani Allah ya samu dace da haka mu fara da wa'ancan a tashe su zaune wa'ancan da annan in ba su ya a hidda su kawai ya ce to mala ya zo da wani abu a girman qur'ani ya kai ko da wani zai ga lahimu to ba za mu bari abin da Allah ya karrama ba wani ya zo muna karatun shi shi na kwance na kwana to sai dai in mun ƙara karatu da haka a yi haƙuri a girmama abin da Allah ya girmama Allah ya yi mana jagora adatan in watan ramadan ya kama muna ci gaba ne ba muna farawa ba ne kenan za mu ci gaba daga inda muka kwana mako biyu da suka gabata wanda mun tsaya don gabatar da muhadarori mun fara bayani akan mu'amalar da Allah ya yi da ahalul kitabi a cikin alkur'ani mai girma wanda yau ya kamata mu tashi aya na 31 to kasancewar farkon wata kuma da aya na 29 da 28 da na 30 31 ayoyi ne waɗanda suna da alaƙa da juna to a gurguje za mu karanto wancan ayoyi su zamo shimfiɗa da karatunmu sai kuma mu ci gaba zuwa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so Allah madaukin sarki ya mana jagora muna dai a cikin suratu suratul tauba suratul tauba wadda tana da sunaye masu yawa mun yi bayani a qur'ani ta fi kowace sura yawan sunaye wanda ta fi shahara da shi shine suratul tauba amma a yau a cikin suratul tauba idan an duba an ga za mu tashi aya na 29 da Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون wannan aya da Allah yake cewa qatilul ladina la yu'minuna billah ku yaqi wa'annan da ba su imani da Allah ba wala bil yawmil akhir kuma ba su imani da ranar lahira ba wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu kuma ba ta haramta abinda Allah da manzonsa suka haramta wala yadinuna dinal haqqi kuma ba sa yin addini na gaskiya shine addinin musulunci minal ladina utul kitaba na daga wa'annan da aka ba su littafi su ne yahudu da nasara ku yage su in ji Allah hatta yu'tul jizyata sai sun bayar da jizya shine haraji ku dora musu haraji su kuma ba da shi wahum sagiruna suna masu kaskanci ba masu daraja ba hmm? an yi ko sai sun mika shi da hannu hannu da hannu ba su tura sako ba hatta yi udul jizya ta an yadda mahum sajina sai sun bayar da jizya ma'ana sun bayar da haraji ga musulmai suna kaskantattu ma'ana kamar da shari'a gabata shi kahiri in zai ba da haraji to bai aikin wani dole ya zo da hannunsa ya bayar kuma in zai bayar shi zai asa da hannu musulmi ya dauka mun gabatar da bayanta to in muka kalli wannan aya hada siyak fi bidayat alhadithi an ta'amul ma ahli kitab an koro wannan bayani ne ta yadda za a nuna mana ya za mu yi mu'amala da yahudu da nasara mu musulmi ya za mu mu'amalance su ba da an fargaci sura من الحديث عن التعامل مع المشركين bayan kan mu manta da wannan muna son mu tunatar da mu surar a farkon ta ta muna bayani ya za mu mu'amalanci mushrikai ya za mu kulla alƙawarra da su in sun warware alƙawari ya za mu warware alƙawarin da yake tsakanin mu da su ya za mu nemi zaman lahiya da su in ta kama a yaƙi ya za mu yaƙe su duka surar ta bayyana mana sai a nan allah ya ambata mana laifuka guda bakwai wa'inda yahudu suke aikatawa kuma wa'innan laifuka a musulunci yinsu ya cancanci mai yinsu a yaƙe shi shine na farko daga cikin laifukansu allah subhanahu wa ta'ala sai ambata mana babban laifi la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir yahudu sun san manzo allah gaskiya ne ƙur'ani gaskiya ne amma sun ke imani da Allah kuma sun ke imani da manzon Allah kafir cewa Allah da manzonsa yana halasta jinin wannan mutum saboda bai yi abin da aka halarci shi domin sa salaci inda sun ƙi yin imani da Allah da manzonsa to kun ji sanadi na ɗaya na biyu da Allah subhanahu wata'ala ya ce a yaƙe su saboda la yuharrimu da ma harrama Allah wala rasul ba sa haramta abin da Allah da manzonsa suka haramta duk wanda ya haramta abin da Allah ya halasta ko ya halasta abin da Allah ya haramta to ya cancanta a yaƙe shi a musulunci idan akwai hukuma ta musulunci wannan mutum bai kamata a samu ido ba don me babban laifi ne laifi na uku daga cikin laifukansu shine wala yadinuna dinal haqq ba sa yin addini na gaskiya wanne ne addini na gaskiya shine addinin musulunci duk wani abu da kan rika a matsayin addini in dai ba karantarwar manzon Allah bace to na addini Allah baya son shi ba karbar da addini bane laifi na hudu daga cikin laifin su qalat al yahudu uzair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah duk muna kai ta yanzu muna son mu lakhasa maganar daga cikin lahinsu sun ce uzairu dan Allah ne isa dan Allah ne Allah bai da ɗa mutum ya iddi'ayin Allah yana da ɗa wannan yana halasta a yaƙi wannan mutum Allah shi kaɗai ne lam yalid wa lam yulad bai haifu ba kuma ba a haife shi ba lam yakul lahu kufuwan ahad ba abin da ya kama da shi daga cikin laifukan da Allah ya lissafa laifi na biyar ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riƙe ma'ana malamansu da kuma masu ibada cikinsu sun riƙe su a matsayin allola kuma bayan Allah ka riƙe wani kamar da shi Allah to ya halasta a yaƙe ka idan ta kama a yaƙa za mu ji kissar Ali bin Hatim At-Ta'i wanda mun karanta ta a karatun da ya gabata amma yau saboda munasaba muna iya mu maimaita wannan kissar don mutane su gane ana bautawa malamai ana kuma bautawa masu ibada yaya ibadan su yake ya bambanta dai da kake tunani shi malami in za a bauta masa ba alwala za a yi ba a zo a gurfana masa a'a yadda ake bautar malam shine malami ya ce ma ka yi kaza ka san wannan abin Allah ya hana kuma ka je ka yi to kana bauta masa duk lokacin da malami ya haramta ma abin da Allah ya halasta maka kuma ka bi shi kai masa biyayya to ka zamo bawon wannan malami shi kake bauta ba Allah kenan maluma su haramta abin da Allah ya halasta ko su halasta abin da Allah ya haramta to wannan wanda duk suka yadda da wa'annan malamai to malaman nan sun zame musu kamar allola to yana daga cikin laifukan da Allah ya ce a yaƙi Yahudu da Nasara saboda wannan laifi laifi na shidda hukukuhum fi shirk sun fada a cikin shirka bautar wani Allah wannan laifi ne daga cikin laifukan da yasa Allah ya ce a yaƙe su daga cikin laifuka guda bakwai da za mu yi bayani a kansu ya akuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah suna cin dukiyoyin mutane ta hanyar da ba ta daidai ba ta zalunci kuma suna kange mutane daga shiga addinin Allah wanda laifuka su ne laifukan da Allah subhanahu wataala ya lissafa cewa a yaƙi mushrikai saboda su yahudu da nasara a yaƙe su saboda waɗannan laifukan da suke yi sun daina ne su daina wannan laifi suna na suna yi kenan duk da muka samu dama a kansu mu yi ƙoƙari mu raba su da waɗannan laifuka inda laifuka ne da suke hallakarwa to yanzu Allah subhanahu wataala kafin nan da riga ya bayyana muna yadda za mu yi ta'amuli da ahlul kitabi yaya halin su yake yaya suke ma musulmi a makka kafin a hijira suna bai da musulmi suna musu gulle-gulle bayan an yi hijira an koma madina musulmi sun samu ƙarhi allah ya muna bayani yaya su kuma ahalar kitabi suka menene suka yaƙi musulmai kenan tun daga wancan lokaci har yanzu babu ɗaga ƙafa mushirkai yahudu da nasara suna bayan musulmai ne suna son su ga bayan musulmai da musulunci duk da kaji ana ta'addanci ana tarko ana kai kawo akan musulmai ba komai ake ma zagon ƙasa ba sai dai musuluncin kuma musulmai shiru za su yi shin ko kuma ido za su sa ai musu abin da ake yi a'a musulmai tashi za su yi ku yi da'awa ku yi kira ku yi nasiha wanda Allah ya nufi shi da shirya sai ya shiryu dan Allah ya ce da annabinsa qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله
Allah yake cewa da annabinsa ka ce ya ku ahalar kitab ku zo zuwa ga kalma wadda take da mu da ku duka ɗaya ne ita ce kalmar la ilaha illallah mu so mu rike kalmar la ilaha illallah duk wani hayaniya da kaga ana yi wannan sabani da kaga ana yi in aka ce an dawo an rike la ilaha illallah don an zama ɗaya duka musulmai kalmar la ilaha illallah ta wadatar da su ta ishe su duk sadda kaga wani musulmi ya ji maci a wani bangare to yana ya karkace ma la ilaha illallah duk sadda kaga musulmi da musulmi ana sabani ɗayansu ya saba wa la ilaha illallah amma in dai ni ina kan la ilaha illallah a bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wane yana bisa karantarwar la ilaha illallah a fahimtar da manzon Allah ya karantar da mu babu sabani duka dai sabani yana kan wanda ya kauce to in kaga mutum biyu ana wanga dan kaza ne wanga dan kaza ne an kasa gane ma juna to ɗaya ne ya kauce amma ita la ilaha illallah gaskiya ce ba ta da kwana Allahu akbar haka da kwana kafirai da musulmai da zaran aka tsaya kan la ilaha illallah wada ya kare babu sauran fada ita la ilaha illallah mai take kira Allah na abu da illallah kan mu bauta wa kowa sai dai Allah shi kadai in shirka bi shi'a kan mu bauta wa malamai Allah kadai muke bauta Allah ya mana jagora dan mala saboda daga cikin matsala babba bautar maluma takan kawo babban matsala ya zamanto an saki la ilaha illallah an zo an saki bishiya an kama shi Allah ka kare mu to shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya zo mana da wannan aya kenan ja'at hadhihi al-aya amira بقتال المشركين كما أمرت آيات السابقات بقتال المشركين wannan aya da wanda za su zo sun zo ne su yaƙi a kai da za mu amalanci ahalar kitabi kamar yadda karatunmu na farko na farkon sura ayoyin sun zo ne akan yadda za mu yaƙi mushriki an gane bambanci tsakanin mushriki da ahalar kitabi shi su ahalar kitabi mutane ne waɗanda suna da addini suna da littafi sabkakke daga gurin Allah subhanahu wataala amma da manzon Allah ya zo sun kafirce wa manzon Allah sun ki imani da shi to duk da suna da wani littafi sun kafirce sun zama ga su ahli kitabi amma kafirai ne da Allah ya ce lam yakunil ladina kafaru min ahli لم kitabi يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة kun ga wannan ayar tana tabbatar mana da cewa ahlul kitabi da mushrikai sune masu bauta gunki duka kafirai ne a gurin Allah sai dai kowanne Allah ya kira shi da sunan shi to wannan surar farkon da ina jin wanda yake bai da mu duka ya ji bayanan da muka yi dalla dalla akan surar a karon farko tana kira ne zuwa ga yadda za a mu'amalanci mushrikai su ne waɗanda suna bautar wani Allah ba tare da littafi ba suna bauta cikin duhu ya za a zamna da su ya za a yi kaza da su ya za a yi kaza da su kun ga tsari na musulunci ko kowa musulunci musulmi na iya zama da shi inda ka karanci musulunci kana iya zama da kowa ko dushi yake bauta ko wuta yake bauta a qur'ani mu dai Allah ya gaya mu da zai zamu amince shi idan kuma mutum yana da littahi yana gani yana da ilimi amma ya kafirce wa manzon Allah shi ma Allah subhanahu wataala ya gaya mu da zamu amince shi amma in ana bai da mu wannan ayoyin da zamu karanta sun zo su yaƙi ne akan yadda za mu amalanci waɗanda suke kafirin shi yasa Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ko yaƙi waɗanda ba su yi imani da Allah ba kuma ba su yi imani da ranar tashi alkiyama ba Allah ya mana jagora amin
to ina tambaya shin yahudu ba su da imani ne nasara ba su da imani ne suna da imani ba su imani da manzon Allah ba eh ba su imani da annabi Musa ba ba su imani da annabi Isa ba a kaddar sun kafirce daga baya ko a kaddar sun canza attaura amma sun yi imani da attaura littafin su ne ko ba su yi ba sun yi imani sun yi imani da injila littafin su ne ko ba su yi ba sun yi imani to waɗanda suke kan gaskiyarsu ba su karkace ba lokacin da alkur'ani ya zo da zara aka ce ku zo ku ga manzon Allah suka ce sun ƙi to wancan imani nasu ya rushe bai da wani amfani duk kirkinka duk i addininka duk tsoron Allahnka da zara aka ce manzon Allah ya ce ai kaza ta ƙi to wancan ya rushe yanzu ka zo ka zama mutumin kirki duk halayen kwarai kana yi amma in manzo Allah ya ce ayi kaza sai ka ki to wancan abin kwarai Allah baya son shi shi yasa imani na hakika imani wanda shari'a ta yarda da shi shine kai imani da dukkanin manzannin da Allah ya aiko ala ra'asihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne muhammad sallallahu alaihi wasallam kai imani da shi kai imani da sauran annabawa amma idan ya zamanto kai imani da sashen annabawa sashi ba kai imani da su ba Allah ba ya son wannan imani naka dole sai ka imani da shi shi yasa yahudu da nasara imanin su Allah bai itibarin shi imani inda sun kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da wani zai kama shubha kana ya kadu da kirishin ya ce ma'aisu suna da imani suna da littafin su sun yi imani da annabin su sun yi kaza sai mu ce eh kun yi imani kuna da imani amma a gurin ku a gurin Allah ba imani bane inda kun kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mu haka Allah ya umarce mu dole mu yi imani da duk shi yasa Allah subhanahu wataala ya kara bayyana mana daga cikin abin da zai sa a yi fada da su wala yuharrimuna ma harrama Allah ba sa haramta abin da Allah subhanahu wataala ya haramta kaga wannan matsala ce wa rasuluhu da kuma abinda manzon Allah ya haramta yanzu za ka ga mutum yana aiki shi da kanshi ya san wannan aiki bai halasta ba amma yana ganin ne yake samun kuɗi sai shi kawo shubuha shi shiga nan shi shiga nan shi shiga nan shi shiga nan duk ya bi abubuwan nan shi gyara wannan laifi ne in aka ce abu kaza Allah ya haramta shi wannan sana'a ka barta komi dadin ta da kake shi komi abin da kake samu ka bar shi da aka ce abu kaza manzo Allah ya yi bayani cewa haramun ne to ka bar shi shine kadai zaman lafiya ka in ba haka ba to mutum ba zai kare lafiya ba Allah ya mana jagora la dinin dinin haq kaga wala yuharrimuna ma harrama Allah kaga su daga ciki sun halatta yin shirka menene shi- suka halatta ne yin shirka sun jingina ma Allah da sun ce Allah yana da da kaga wannan laifi ne sannan sun sifanta Allah da abin da bai dacewa da shi sun ce da Allah subhanahu wataala yadullahi maqlula وقالت اليهود يد الله مغلولة wani guri suka ce inna Allah faqir لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء duka wa'annan abubuwa suka ce hannun Allah a kulle yake ma'ana hannun Allah yana dunkule Allah ma'ana suna siffanta da Allah da ruwa Allah marubuci ne su ne suke ba su Allah subhanahu wataala da yake ce a ciyar dan Allah sai suka ce Allah kuma rubuci ma'ana bai da shi bai ba su wani guri suka ce Allah talaka ne mu ne mawadata duk irin wannan abubuwa kafirci ne baya halasta mutum ya aikata shi wanda duk yin wannan ya fita musulunci shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ba sa menene ba sa aikata addini na gaskiya ko ba haka bane haka addinin da Allah ya ce dan haka Allah ya ce ku yake su har sai sun ba da menene jizya suna masu menene suna masu kaskanci Allah ya mu jagora aya na gaba sai Allah ya ce menene وقالت وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون kun je daga cikin laifin da Allah ya sa ya ce a yaƙi menene a yaƙi halar kitab galahi daga cikin laifukansu wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne wa qalatil nasara al-masih ibn Allah nasara suka ce ai al-masih dan Allah ne Allah ce zalika qauluhum bi afwahihim wa inna maganganu ne da suke faɗi da bakinsu ba gaskiya bane yudahi'una qawlal ladina kafaru min qabl suna dai koyi ne da maganganun wanda suka kafirce kafin su qatalahum Allah Allah ya tsine musu Allah ya nisantar da su daga rahamarsa anna yufakun ta yaya ne suke kaucewa daga gaskiya suke kin amsa kiran Allah subhanahu wataala idan muka kalli wannan aya na biyu da muka karanta yana daga cikin jarima na hudu da suka yi laifi na hudu da suka yi suka ce su yahudawa kenan uzairu ibn Allah wannan shine qira'a na Asim da Yaqub da Imam al-Kisai amma sauran abun nan qurra sun karanta shi da uzairu ibn Allah su kuma wancan sun karanta shi bit tanwi uzairu ibn Allah kina wannan qira'o'i guda biyu dukkan su sun tabbata to faɗar cewa uzairu ɗan Allah ne wannan ƙarya ce Allah ya kore wa kansa cewa yana da ɗa mattakhadha Allah min walad ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله a wannan aya Allah yake ce ma duniya su sani Allah bai rikida ba kuma babu wani Allah na biyu tare da ubangiji
إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض ku ji tambaya shi mai hankali ya isa ya ba kanshi amsa sai Allah ce kenan inda Allah ba ɗaya ba ne Allah biyu ne ko uku ne to da kowane Allah ya ya ya karɓe inda ya yi wanga Allah ce shi ya sama ta bakwai wanga ya ƙasa ta bakwai in ka samu saɓani to wa zai bar ma wani sai dai kowa ya riƙe nashi ko ko kuma da sashen allolan ya yi rinjaye a kan sashi wanga shi ya sama ta hudu da ta biyar wanga ya sama ta uku wanga ya kasa ta daya wanga ya kasa na biyu to Allah ya ce da wani ya mamaye sauran da wani ya mamaye sauran ku duba ku gani nan duniya dai kasa duniya dai ga ta ba kai kai ta ba wani dan guri ne zaka mallaka amma sai kaga wani yana neman ya mamaye kasar wani ya mamaye garin wani sarakuna na da dole ya karanci tarihi haka ake yi dole kaga daular shi ta yawa a'a kamar yanzu in dare yayi sai hito da sojojin shi su je yawo in sun kaga akwai wani gari can in dare sai a kai mamaya kuna kwana sai a mamaye sai a kame shugaba ko kuma duka kun zama karkashin wannan daula gobe a je wani gari idan sun zo sun kai mamaya wannan shi kuma ya gagirce an kasa cin nasara akan shi sosai sai a shirya amma mafi yawanci dauloli haka aka yi ta yi to shine Allah subhanahu wataala yake cewa su Yahudawa da suka ce Uzairu dan Allah ne wannan magana ba gaskiya bace Allah shi kadai ne mattakhadallahu min walad Allah bai rike da ba bai da da wa kana wa ma kana ma'ahu min ilah babu wani Allah tare da shi a wani guri Allah subhanahu wataala yake cewa wa qalu ittakhadallahu walada laqad ji'tum وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا su suka ce wa'inda suka ce Allah yana da ɗakin yahudu da nasara suka ce Allah subhanahu wata'ala yana da ɗa Allah ce kai kun zo da babban abu kun zo da ƙarya mafi girma Allah subhanahu wata'ala bai da ɗa bai aihu ba kuma ba a aife shi ba تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا haka dai Allah ya ci gaba da bada labari Allah ya ce wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha min walad وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة da فردا ta dai ayoyin nan duka abin da suke tabbatar mana cewa Allah shi kaɗai ne bai da abokin tarayya kuma kafirci ne mutum ya ce Allah yana da ɗa kuma kafirci ne mutum ya ce Allah biyu ne dole ka ne in kana son kai aiki Allah ya karɓa ka ƙudurce a zuciyarka Allah shi kaɗai ne ka ƙudurce a zuciyarka Allah bai da ɗa wannan umarni ne na Allah Allah subhanahu wataala ya mana jagora shi yasa waɗanda suka faɗi wannan magana na cewa Allah yana da ɗa Allah subhanahu wata'ala ya maida musu martani yake cewa zalika qauluhum bi afwahihim haka ne ko wannan magana sun faɗe ta ne da bakinsu ba gaskiya bane magana baka ce Allah ya mana jagora babu hujja kenan zalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna قول الذين كفروا wannan magana wannan kira'a kenan na yudahi'una kira'a ne na imamu asim kenan saura kuma sun karanta shi da yudahuna yudahuna kana iya karanta shi da yudahi'una ko yudahuna Allah ya mana jagora idan ka karanta shi da yudahuna ay min daha yudahi shi kuma yudahiuna min daha yudahiu shine zai zama ruba'i kenan dukkan kalmomin nan guda biyu yudahuna ko yudahiuna dukkan su suna komawa ne zuwa ga ma'ana daya bi ma'ana muhaka ay mumatala mushabaha suna dai koyi ne da maganganun nu'in can so gabace su Allah ya mana jagora to abin tambaya nan wa'annan da suka ce Uzair ibn Allah ko Uzair ibn Allah wa qalat an-nasara masih ibn Allah su wane ne wa'ancan ne ko wa'annan ne na wannan zamani sai yasa malamai suka ce wa'anda ake ganin sun yi farfaganda na yada wannan magana dan ta yadu su Sallamu bin Mushkim ne da Malik bin Saif da sha'as bin qais da su nu'man bin abi aufa da dai sauransu to sai Allah ya faɗa ai ga abin da suke faɗa su ma suna kwaikwayo ne da wanda su gabace su dukkan su Allah ya tsine musu an kace tsinuwar Allah Allah subhanahu wataala ya nisanta da su daga rahamar Allah kasancewa suna karkacewa daga menene daga magana ta gaskiya sai Allah subhanahu wataala a aya na gaba yake cewa
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون
to a nan za mu biyo a taƙaice idan manto tashinmu daga bacci game da wannan aya da Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah su yahudawa sun rike malumansu an ka ce ahbar jam'i ne na hibr ko habr ma'ana malami ƙwararre daga cikin malaman yahudawa to sun samu matsayi a wurin mabiyansu ba sa tayar da maganarsu in suka yi magana to babu bincike sun san muna da su a yanzu ko wani yi magana sai a ce ai malam wani na ya ce to an bi kenan babu hujja inda dai malam wani ne ya ce to ta ta tsaya ke dabi'a ne na yahudawa kowaye amalanta ya ci alfarman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da shi ne malamin malama duk wanda malantarsa ta saba wa malantar manzon Allah to ba malami na ba shaidani ne ya ke a gane waɗannan malamai sai mutum ya zo ya ɗora ku akan abu kuma wannan abun bai dace da karantarwar manzon Allah ba. wannan shaidanin malami ne in ka yi sake ka bi shi a hakan ranar lahira za ku tsine wa juna za a tsine wa juna Allah ya mu jagora فقال الذين استضعفوا للذين استكبروا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين
sai ka koma gafir can nuka suka ɗebo min suratul ghafir fa haqa bi al fir'aun sul azab النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم- ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا عذابا من النار
kenan wannan aya da ya karanta mana da wancan ayoyi abin da yake son ya nuna mana duk wanda ka bi shi ba a bisa tafarkin sunna ba ranar lahira dukkan ku ba ku tsira kuma da na sanin ku duka ba zai muku amfani ba za ka gansu a cikin wuta suna tsine mu juna da haka duk wanda zai kiraye ka ya zama da awar da zai dora ka ta saba ba kana tarar manzo Allah to wallahi ba abokin ka ya bane akwai sufa ba kuma yanzu suka fara ba tunda dan Allah ya ba mu labari yake ta ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah su yahudu da nasara sun riki manyan malaman su da kuma an kace ahbar shine jam'i ne na rahib mutum mai kokarin ibada su akwai wa'inda ba ma sa barin masallaci ko da yaushe nan na suke ibada kawai suke to akwai wa'inda suna kwante da magana su don abin da suka faɗa to ta tsaya to shine sai Allah ya hado bayanin yace su dai daga cikin ɗabi'u na Yahudawa sun riki wa'innan manyan malaman su da kuma manyan masu ibada daga cikin su arbaban min dunillah sun rike su allola koma bayan Allah Allah ya ce wal masih ibn maryam haka ma masihu dan maryamu sun rike shi a matsayin shi ma Allah wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahida ba umarce shi da komai ba sai dai dan su bauta Allah guda shi kadai la ilaha illahu shi Allah subhanahu wataala ba abun bautawa da gaskiya sai dai shi subhanahu amma yushrikun tsarki ya tabbata ga Allah game da abin da suka kasance suna hada shi da shi idan ba mu manta ba makon da ya gabata mun zo bayani akan wannan aya adi bin hatim at-ta'i manzo Allah ya ce mai ku dai kuna bautawa malaman ku sai ya ce da manzo Allah a'a mu ba mu bautan malaman mu to shine sai Allah ya sauko da wannan aya ya muna bayani da muka zo muna karanta kissar adi muka ce abun da ya faru manzo sallallahu alaihi wasallama ya tura sojoji sun je tafiya har yi kai su a garin tsayi wani gari ne daga cikin gari na gefe na masu sojoji suka zo suka kai hari sai ya zamanto sun kamo mutanen garin to mutanen garin sun rububi wasu sun tsaya wasu sun gudu daga cikin wanda suka gudu akwai ade daga cikin wanda aka kamo an kamo yar uwarsa safana aka zo da ita tana daga cikin wanda aka kamo aka zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallama sai take ba da labari take cewa ita fa a saurare ta fa ita yan babban gida ce babanta ga abin da yake ga abin da yake yi sai mazala ce to ku zo da ita waye babanki ta ce babana shine hatim yana taimaka ma marasa ƙarfi yana taimaka ma baƙi idan ka buƙaci taimako an yi ƙarfinka yana taimaka mu ta kawo abubuwa da dama sai manzo sallallahu alaihi wasallama bayan ta ƙare sai ce abliqu saraha ku sake ta ku rabu da ita inna abaha kana yuhibbu makarim al-akhlaq babanta yana son dabi'u na gari walau kana musliman latarhamna alaihi Allahu akbar dala ce wanga mutum abin gada yake inda musulmi ne damun ci Allah jikanci ku duba abin kirki yake yi amma da babu imani ya mutu bai da amfani daga cikin arzikin da Allah ya muna shine Allah ya baka imani ka mutu kana musulmi in ka mutu kana musulmi kai arziki idan ko ka mutu ba musulmi kake ba duk aikin da zaka yi Allah baya so manzo Allah ya ce law kana musliman la tarhamna alai inda musulmi ne da mun yi mai addu'a da mun ci Allah jikanshi manzo sallallahu alaihi wasallam ya akramaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo ya girmama ta wa zawwadaha aka bata guzuri wa raddaha ila baita manzo Allah ya ce kuma da ta gidanta to shine da ta zo fa akhbarat akhaha sai ta ba dan uwanta labari shi adi kenan ta ce ga abubuwan da ya faru ga abubuwan da ya faru ta ce da dan uwan nata ka tafi gurin wancan mutum gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya adi idhab ila muhammadin fa in kana nabiyyan fa huwa khairud dunya wal akhirah in dai da gaske ne shi annabi ne to shine mafi alheri duniya da lahira ka je ka same shi wa in kana malikan fa huwa abarrun nas tace kai wannan mutum ko da ba annabi bane ko da sarki ne shine yafi kowa cancanta da ai masa biyayya ka je dai ka same shi ari ya naɗa ke gari ya kamo hanya sai da ya zo a garin menene ya zo garin madina ya zo ya zauna yana kallon manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ga idan ta kallama nabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da manzo yake magana an satan nas mutane za su yi shiru manzo Allah in yana magana sabai babu mai magana kowa zai shiru ne har yayi mamaki shi "Ah, mutumin nan gashi yana magana babu mai magana babu mai magana wai idza amara ibtadarahu nas in ya bada umarni yace ai kaza kowa na kokarin ya gashi yayi
sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabai haka suke da manzo Allah ya ce ai kaza kowa na kokarin ya gashi na yi da ya ga wannan Ali yake cewa fa qultu hadi akhlaqu malik wa in gadi halaye na sarki ne sarki ne in yace ai kowa na yi to ina ganin anya ko sarki ne ko ba sarki bane wanga dai alamu ne na sarauta thumma dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baitahu wa dakhala ma'ahu da manzo Allah ya tashi sai ya shiga gida sai adi ya bi shi suka tai tare waja'at imra'atun ajuza sai wata mata tsohuwa ta zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam tana son manzo sallallahu alaihi wasallama ya biya mata wasu abubuwa da take da bukata yace sai ya ga matan nan ta tsaye da manzo Allah ya tsaya kuma sun jima suna hira sai ce wannan ba sarki bane sarki ba ta da shiga hanya yace ba sarki bane haka dai suka shigo gida suka shigo gida shi adi'in nan an ka zo za a zamna fa'alƙa ilayya bisada ya ce sai ni gama zuwa Allah filon da yake zama a kan shi sai ya jefa mishi ya ce zauna sai na ya zauna ƙasa ta sai abin ya bani mamaki mutum mai matsayi irin wannan ni da ba kowa ba ya girmama ni haka har yi wurin zaman shi ya bani ima kun ji yadda ake yi wa Allah ya sauke wani iya zan babban malam ya ci shadda in ya zo wurin ka ko kura akwai bai ma ma ma wa'azi ba dai saurare ka ko ba ga mani wallahi sai mun dawo mun yi hali irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada kai girman kai da malanta wai kana ganin ai kai ke da ilimi ba kai kam- wai kai bai cancanta ma a ganka tare da suwana ba bai cancanta ka zama gurin suwana ba wannan ba hali ne na manzo Allah ba manzo Allah huwa khairud dunya wal akhirah huwa khairun nas shine mafi alherin mutane amma yana da tawadu adi yake bada labari yace manzo Allah sai ya jiwa min wannan wisada yace in zauna abin ya bashi mamaki wa jalasa ala al-ard manzo Allah sai ya zauna akan kasa magana ta farko da manzo Allah ya dace manzo Allah ya ce ya adi aslim adi ka musulunta mana sai adi yake faqala faqultu lahu sai ni ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ana zudin ani ina da addini zalla ya ce ana a'lam bi dinika minka kai addini ni na yi sani addinin alasta min ar-rukusiyya kai a cikin addinin nasara ba kana daga cikin rukusiyya bane kun sai yanzu akwai a ce catholic akwai invangelic ko menene A- eh, eh, to haka haka ko to su a lokacin su akwai wanda ake cewa rakusiya zala ce ni na yi ka sanin addinin a am- a- a addinin kama kai rakusiya kake bi sai ce wallahi gaskiya ne yace to a addinin ku an hana kaza an hana kaza dukkan yi to shine ha abin ya canza masa yace wallahi gaskiya ne duk wannan abubuwa ina yin su zala ce la yahillu laka wannan abu ai addinin ku bai halasta ba makanan shi manzo sallallahu alaihi wasallama sai shi da shi ya abi aghazaka an yuqala Allahu akbar shin kana jin haushi ne kaji ana ce Allahu akbar hal ahadun akbar min Allah adi ina tambaye ka akwai wanda yake Allah girma ne adi ya ce babu aghazaka an yuqala la ilaha illa Allah fa hal ilahun ghayrullah ya ma zahi ne a ce ma la ilaha illallah akwai wani Allah wanda ba Allah ba sun maƙala lahu ya abi da Allahu yamna'uka min al-islami ma tara min faqari ashabi yace kai dai abi abinda zai hana ma musulunci dan kaga sahabbai na talakawa ne shine kawai Allah kai mai jagora amin
tahiya ta addini da da yanzu wa'anda ke zagaye ma'abuta addini mafi yawancin su talakawa ne shi sa wurare da dama Allah ya ja kunnen manzo Allah kada ka kore wa'annan da suka yi imani tare da kai واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعلناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا Allah ya ce da annabi kai haƙuri tare da waɗannan da ke bauta wa Ubangijin safiya da mulki kada ka kau da kanka game da su don neman wani abin duniya kai mai da'awa waɗannan da suka zo tare da kai su an naka ka daina duba alhaji wani bai zo ba alhaji wani bai zo alhani wani a'a wannan ɗabi'a ne na yahudawa su ke riba majalisinka masu kuɗi nawa suka zo to sai a ce babban majalisi ne so da yawa wani za ga yana da karatu amma yana karatu za ga waɗanda an zagaye da shi duka ya bayi ne a haka aka fara a haka ake fara kuma duk lokacin da kake ganin wane bai zan malami ba inda da wane da wane ba sa zuwa majalisin shi to ka ɗauko ɗabi'a ne na yahudawa ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه Allah ya ce ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء Allah ya ce kada فتطردهم فتكون من الظالمين Allah ya ce kada ka kore waɗannan da suke tare da kai suke bautan Allah safiya da murici ka sani hisabinsu ba akan kai yake ba su ma hisabinsu hisabin ka ba akan su yake ba to ka kore su sai ka kasance daga cikin azzalumin na haka ku rinka kula duk wanda zai gaya maka gaskiya to kai aiki da gaskiya kuma shine abokin tafiya kullum abinda za ka rinka duba gaskiyar da ake faɗa ta aiki da ita to a dai lokacin da manzo Allah ya mai wannan magana an zo gaba qala bala yace haka ne ya rasulullah ni kawai abinda ni zo ina zuwa sai ni ga wanda an zage da kai duk talakawa ne shi ne ke kawai ban iya imani da kai manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ci gaba da tattaunawa da shi ko wala allahum khaifuna min aduwwihim kuma ka gansu suna jin tsoro ko kala bala ya ce wala wannan ba su da ƙari ba su da makami to sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa yushik in talibika alhayat in ana kusa da in dai rayuwa ta yi ta daɗe gare ka baka mutu ba sai an waye gari kaga sahabbai na sun yi ƙarfi sun yi ƙarfi wanda sun iya su je duk inda za su je cikin kwanciyar hankali in ka daɗe baka mutu ba sai an waye gari ka ga sahabbai na har ana ba su kyauta na dukiya suna cewa ba su faka shine Ali ya ce ban mutu ba sai da niga wannan daga baya dai Allah ya musanantar da shi Allah menene muke son mu fitar da shi mahallin shahid shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ai kuna bauta mai hudawanku eh, kuna bauta wa malamanku da kuma menene da kuma masu ibada da cikin ku sai da ya ce a'a sai ya ce to ina so in tambaye ka shin idan malamanku suka haramta muku halas kuna yadda ya ce eh muna yadda idan malamanku suka halasta muku haramun kuna yadda ko ba ku yadda ya ce eh muna yadda sai ce to shine bautar su da kuke yi duk malamin da ya haramta maka halas kai yadda to kamar kana bauta sani duk malamin da ya haramta ma halas kai yadda kamar kana bauta sani to haka abin yake kaka ɗauka yanzu abin ya koma wajen abinci a'a ba magana abinci ba ne a kuma ɓangaren addini a ɓangaren addini duk sadda malam ya ce ikaza addini ne akwai lada kai yadda in Allah ya ce babu hujja malam ya ce ma a'a akwai lada kai yadda to ka zama bawan malam ba bawan Allah ba kuma lahira baka da rabo ku ɗauko misali a yanzu akwai abubuwan da ake jayayya tsakanin malama da su ko sai wani malami ya yi tsaye ya ce ku yi kaza malam ka- wannan malam ya ce a ku bar kaza duk ana gane ko ba haka bane sai a samu sabani sai wanga malam ya ce kazan nan da na ce a yi ga dalili manzo Allah ya ce a yi kazan nan da ni ce a yi ka a yi manzo Allah ya ce ka a yi kai kuma kaza da ka ce a yi ina ne Allah ya ce a yi ina ne manzo Allah ya ce a yi sai ya ce babu amma dai a yi akwai lada ko kuma sai ku yadda ku yi to wannan mun zama bayan wa'ancan malamai ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا Allah ya ce يفلحون ku ka- ku daina faɗar abin da harsunanku suke raya muku suna kamanta muku ce kaza halas ne kaza haramun ne kuna kirkira ƙarya kuna jingina ta ga Allah kar ku yi wannan Allah madaukakin sarki ya mai jagora a to to ba mu laifi yanzu akwai tambayi da na rubutu nake so in yi mana cewa duk mutumin da ya haɗa Allah da wani a wajen bauta a ina a wajen hukunci Allah ya ce a yi kaza sai wani ya zo shi ma ya hukunta ya ce a yi kaza to nuna nake so in yi magana wurin kama na misali mu musulmai da wani littafi Allah ya ce mu yi hukunci
Qur'ani da ƙur'ani ko to sai wani ya zo ya rubuta constitution a ƙasa ya rubuta dokokin ƙasa ya ce to da kaza za a yi hukunci wanda ya hukunci da wa'annan abubuwa saɓani alƙur'ani shi ko menene hukuncin shi kun gane tambaya ta
ne yanzu muna in ka- an kai laihi an ka tai za a yi ma hukunci da me za a yi ma hukunci a ka- a ƙasa dokar ƙasa da Qur- da ƙur'ani za a yi ma hukunci ko da mi constitution ba wani ne ya sha sha ya rubuta shi ba ko ba haka bane ai za a hukunta ko ai kaza ai kaza to me hukuncin wannan idan Allah ya kamar da za mu tashi akan wannan tambihi sai mu ci gaba da karatunmu insha Allah insha Allah Allah ya mana jagora an ce mana lokaci yayi nan za mu takaita abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik Amin.
nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk